إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين إن مسلمي قشاء الله سبحانه وتعالى يا هدامو أمركز أهل السنة والجماعة wanda ke angol karkada a birnin da magaran jamhuriyar nijar yau muna talata uku ga wata na safar a gani da aka yi a masu wani lissahi hudu ga wata muna 24 ga wata na goma shekara 2017 waccan hijira shekara 1439 ce kenan safar kenan yau insha Allah za mu yi darasi na 114 a cikin littayi alwajiz fi fiƙe sunnat wal kitabil aziz yau darasi na 114 a darasinmu da ya gabata muna cikin bayani na warware mushkilar ma'aurata ya yi bayani a matakin warko inda aka hango mushkilar daga ɓangaren mata ya haɗu bayanai darasi da ya gabata kan hanyoyi da ake bi don ciyo kan matsala gahin ta ya kamari kenan ta yi wahalar gyaruwa kuma ya yi bayani game da hanyoyi da za a bi in mushkilar ta zamanto daga ɓangaren namiji ne aka hango shi ma mai bayani da musulunci ya tsara hanyar ciwo kan matsalar kahin ta ya kamari wannan bayanai da ya yi duka sun gabata wanda cewa musulunci saboda muhimmancin arme bai bar a duk da wannan matakai da aka ba kare ba ya da sake kawo kuma duka nassin ƙura'ani Allah subhanahu wata'ala saboda alaƙar muhimmancin alaƙar aure yasa bai bar abin kara zo ba haka na kun don an yi wancan an yi wannan shi kenan ya azamna a bari gida ya rushe gidan arme ya rushe iyalai su watse la an ci gaba da ba da mataki na uku na ƙarshe wanda kuma shi ma sakin in ta kai gaya ba ce ba a rabuwa ba kama abin da yake a wajen wasu rayuka na maganar rabuwar an hana ta an kadabin abin zai biyu baya kuma kadanta a sati wancan satin da ya gabata wannan dokoki da suka sa na hana rabuwar a cikin matsala ya sa mata da yawa cikin hadari wasu mata kai ga kisa sun kashe matan saboda rabu da su a yanda ba a sani ba don kadda yauni da aka ɗora musu biyu ba su kenan yau insha Allah za mu yi bayani akan kaifal amur idza ishtadda al-khilaf bayna az-zawjayn to yanzu duk wacce matakai ya an bi abu ya tsamari ya kamari bai gyara ba yaya za a yi sai ai kaga da abin tsakanin ma'aurata ne tsakanin uwar gida da bayanai da ake yi tsakanin kai uwar gida kai mai gida in ka hago matsala kaza a cikin gidanka ka yi haka ka yi haka kai da matarka in ka hago matsala kaza ka yi kaza da da matsala ta yadda za ka gyara abin duk kai ake ma bayani tsakanin kai da matarka yadda za ka ciwo kan matsala kuma ita ma aka karantar da ita yadda za ta ciwo kan matsalar a halin matsala to yanzu nan abin ya huce su kusa yadda mutum ce bai san zuwa gidan shari'a akan arme in ba ta ɓaci ba kullum arme a cikin gidan ake gyara shi duk lokacin da arme huta waje to ya shiga hadari ya shiga hutu ya shiga hutu ba mamaki lalace shi yasa ba a san ya kai waje ya kai wurin shari'a ko gidan alkali ko ta zamani na juju ko ina ba a bukatar arme ya kai nan a yi kokarin a cikin gida ba wurin shari'a ba kuna fata mata balle mata su suke kai irin wannan matsala ta arme a gidan shari'a tana son mijinta iya santa zahin zuciya sa uwaye su hau kowa ya hau abu ya lalace kuma a shiga bige-bige aka shiga neman zaman banza ma da yawa mata wallahi suna cikin matsala ta rayuwa kan dalilin al'ada ta ta nan ko ta hausa ko ta mu dai anan al'ada ta yayi ta alin matsala in ta taso mai gidan bai san ba ma halin da ake ciki ba ta san ba halin bai san ba meye mata ma ko ya ta gungungun kuma ta kulle kaya ko ta tana gidansu ta je gida tana gudun uban ya koro ta ta mai karya ta bata mijin ta bata mijin ta wada abin da bai mata ba dan a ce zamna ya zo nan kuma iya zuwa tun daman uban ya hau shi ba ya wuda mijin ya wuda masa mai yake ko matakka kurin ka zo gida ka isko matakka kurin batta ka kai ma ka hau ka zo shi uba ya hau miji ya hau kaga dole watsi dole kowa ya dau tasirin ta hau to da muke wannan al'ada ce ta mutana bai cikin tsarin musulunci yaji a musulunci mata ku yi tsoron Allah ku rage haka ba a zuwa gida a gida aka gyara duk da kuma a lokaci guda an ja hankalin shi ma namijin in abin ya hau ba kurin saki ba zai kai tsaye a yanda da wajen arman aka ba hanyoyi da matakaiya na mutunci da abokan zama to yanzu ma in ya samu matsala hanyoyi zai bi na wannan abokan zama na mutunci da a yi kokarin gyara in mai gyaruwa ce in mata gyaruwa to kan kuma in ya so a yi abin da ba a so shi na saki ya ce ya kai fal'amar idan shtaddar khilafin na zaujen yaya za a yi al'amarin in ya yi tsauri ya yi tsanani saɓanin ya kai gaya tsakanin ma'aurata guda biyu ya za a yi ya ce ƙala ta'ala wa in khiftum shiqaq bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha in yurida islahan yuwaffiq Allah bainahuma inna Allah kana aliman khabira nisa'i ayata 35 yace Allah mai girma da buwa ya ce fa in khiftum shiqaq bainihima ina ana magana da waliyi ko dangin miji da mata idan kuka kuka ji tsoron saɓani rishin shiri bai nema tsakanin namiji da mata tsakanin ma'aurata kuka hango abin ke tsakaninsu abin a cikin gida tsakaninsu bai gyaru ba aka hango akwai problem a gidansu wane abin ya kamari shi ma ba ya kai tun da wuri kenan Allah ce fa ba'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha ko aika wani an mai hukunci da nan an aka ce daga cikin iyalan miji da wani mai hukumci daga iyalan mace cinan bayan za a diba wanda ya kusa da wannan mata wanda ya san ciwonta ya san zahinta wanda yake neman kare mutuncinta wani baiwa ya cutar da ita ta san baiwa ya janyo wani abin zai mata illa shi ma bangaren namiji ya diba wani amini wanda ya tabbatar da wannan baiwa ya cutar da shi ko ya rida wani abu zai cuce shi wanda kowa ya amince daga cikin dangin shi sai waɗannan kuma su ma ba ce ba a kuto a ya ce fa ba su kenan aikawa za a yi suna gida eh a aika musu gida suna gidan armansu tana cikin gidanta iya gidan shi a cikin mutunci a sirrihe wannan mutanen guda biyu shari'a ta ba su dama inda dama a zamana a gyara in ba dama suka ce ma an raba ya rabu su suke yanke ta wanda ke sunan za su binciki masha'ala su binciki hanyar gyara in mai gyara ce a ba wannan haƙuri ko a danne wannan ko a gyara kaza in bai abin an ga abin kurin baiwa ya kamari to sai daga yau wannan ce kurin dai kurin an raba kurin an mun ku baiwa kurin shi kenan ko ka gaban shi sai ya ce wannan bayanin da Allah subhanahu ya yi na wa in khiftum shiqaqa bainihima an kun ji tsoron sabani tsakanin ma'aurata guda biyu fa ba'athu hakaman min ahlihi ku aika wani mai hukunci daga cikin iyalan miji wa hakaman min ahliha da wani mai hukunci daga iyalan mace in yurida islaha in suna nihin gyara nan wasu malamai na ce ana nihin su waliyan ha- masu hukumcin da aka tura ko kuwa ana nihin ita mijin da matar inda ana neman sulhu wannan abu ne mafi sadin saɓanin malamai gabata amma lalle abu sananne ne idan matan matar da mijin sun yanke hukumci ba sa bukatar juna ya za a gyara haka shi mai zuwa sulu in akwai wata azuciye shi dama iyawa akwai iyawa dama ko tsanin tasali ko dama abin ya sha mai kai kaga shi ma ka gaba da mu gyara nan gaskiyar magana kowane iya doka in dai ana neman gyara da niyyar gyaran aka je ana neman bakin zaren ne Allah ce yofi killahu bai noma Allah zai hada zai ba su katarin samun kofar gyara inna Allah kana aliman khabira kuma lalle Allah masani ne shi ya san abin zai gyara mu ya san mu kuma ƙwararre ne kan sanin kuma Allah kenan a maika ma Allah lamarin wannan haka Allah ya tsara kenan ga yadda ya kamata inda mushkila ta yi ta tsamari tsakanin ma'aurata guda biyu an sun kasa gyara abin tsakaninsu to ga yadda za a yi ba hutowa ba za a yi ba zuwa gidan alkali ko gidan juju a gida za a iske su bai buƙatar wurin shari'a ba kan shari'a ba ne ba eh kurin a can za a gyara ta an ku aka ba ta kan shiga matsala to yanzu bayan wannan aya da ya kawo za mu ji bayanai da malamin mahiya da kun da duk ƙarar bayani ne da dogon larabci zai yi mahiya za su amfani da masu jin kalmomin da ake ciki zai ya kawo bayanai masu yawa sai ki ce zalik wannan bayanai da ya gabata wannan tarjama da da wannan aya da ya kawo yake cewa da wannan na fata kamar almajirin masu karan ɗaukar kalmomi ne da wani sarki wani ba ciki don dogon bayani ne ya ce zalik wannan bayanin da ya gabata الذي ذكرناه وان مك انبتا بايا لعلاج نشوط المرأة والرجل نا maganin boran mace ko boran namiji da muka ambata a baya bangaren inda ga mace ne ga yanda za a yi in namiji ne ga yanda za a yi hina la yasta'alun nushuz wannan ana yin shi ne lokacin da boran bai bayyana ba aikace ya gato a da manta in an gano an ji tsoro kenan ka yanzu ce ba da bayan karanta an ce wani khiftu ne eh an kunji tsoro ne kenan abin bai zo ba to amma idan abin ya bayyana na boran ya bayyana ya ce kenan hina lasta alinu na shus ana haka wancan matakai da muka ambata baya ana yin su lokacin da boran bai bayyana ba wa inna ma tutaka ba wadiruhu ana tsoron an ga dukkan alamun boran zai bayyana anan ake ɗaukar wancan matakaiya da aka ambata baya fa amma idza kana qad ista'lan amma idan boran ya bayyana a yakace falatu ta kawo tilkal ijra'at allati salafat ke wancan matakai da muka ambata baya na wa'azi da cewa wani dan bugu a nan bisa yi ba dokan wancan matakai idan la qimata laha idan wala samara domin wancan matakai sun wuce wurin sai wuce ba su da wata kima ba su samu wani mai ci diya anan ba wani abu za a samu na ahwani wa innama hiya idan sira'un وحرب بين خصمين ليحطم احدهما راس الاخر domin ana an koma wani gwagwarmayya wata gwagwarmayya ce ko kowa ce da yaƙi tsakanin zaɓe kowa kenan yaƙi ne tsakanin masu da gima guda biyu ɗaya iya so ya karya ɗaya ɗaya iya so ya rushe ɗaya an koma kenan duk yaƙi ne tsakanin a cikin gidan kenan wa hada laysa al maqsud wal matlub wannan ba shi ba ake nema yace wa kadhalik idza ru'iya an istikdam hadhihi al ijra'at adalla yujidi haka kuma idan aka gano wancan matakai da muka ambata ko an yi su an tabbatar da ba su ba da amfanin komi bal sai zidu shukkatan burdan zai dada ma sabanin ya ƙara faɗi wannan shus istilanan tsauran kan boran zai ƙara bayyana wai mazzuku baqiyatul khuyut allati la tazalu marbuta kuma zai cira sauran zaran ma da ya danye saura bi da bicirewa da abin da ma abin da ma ya lalace ya kurkuce ya kusa idawa to zai ida aka gano zai ida ma dan sauran zaran da yake dan alaka tsakanin su za iya cire gaba daya yace wa yace bal yace yace au idza adda istiqdam tilka alwasa'il bil fi'l ila gar natija ko kuwa idan wannan matakai an aka bi su za su za su mutum ba sa ba sa ba da amfanin komi fi hadhihi halat kulluha يشير المنهج الإسلامي الحكيم بإجراء الأخير to kenan aka duka wancan matakai da muka ambata baya na bangaren mace duka an bi matakaiya wance koyin sa bai amfanin komi to a wannan halin lokacin da waɗancan matakaiya na tsakanin mace da miji ba su amfani to a lokacin nan sai tsari na musulunci sai ya ɗauki wasu ijra'at manhajin islami a hakim tsari na musulunci mai hikima sai ya ɗauki ijra'at al-akhir ya ɗauki matakin ƙarshe daga shi ne an ƙare ya ɗauki matakin ƙarshe li'inƙadin mu'assatul azima minan inhiyar don tsamar da wannan sosai ta kusa haɗuwa gaba ɗaya wannan sosai ko na sharka don a tsamar da ita daga rushewa kinan gida shikewa suna da sosai wata sharka ce ikinan su masu sosai kinan don kan gida ya rushe gaba ɗaya kinan ya ɗauki mataki na tsamar da wannan gida kai rushe abal an yanfudda yadihi minha wa yadaha tanhar kahin ya kade hannun shi ya bar abun kuma ya ja abin da Allah yi kenan kahin mana a sallama ya yi kokarin kuma na mataki na karshe kenan bayan duk wancan matakai aka basa yi shi ne musulunci bai bar abin ba ya tsara wani mataki na karshe kahin ya kabe hannun shi kuma ya bar kowa abin da ke so ya ce shi ne Allah ya ce wa in khiftum shiqaqa bainihima in kuka ji tsoron saɓani tsakaninsu ku kenan waliyai fa ba'asu ku aika ku waliyai hakaman min ahlihi wani mai hukunci daga cikin iyalan miji wa hakaman min ahliha da wani mai hukunci daga bangaren mata zuwa ƙarshen ayatun karanta baya ya ce wa haka da haka la yad'u al-manhajul islamiyyu ila istislam li bawadir nushuz wal karahiyya da haka kenan musulunci tsari na musulunci bai meka wuya ba daga hango bore koki wala ala musara'ati bi fasaman ko ku aka gano akwai rigima kurin shikenan bi fasaman uqatan nika a bari a cire wannan yake arme bai bari ba wata hadin mu'assatul usra bai bari ba a rushe wannan sharka ta fami ta gida ala rusa man fiha min al-kibar wa sigar a rushe gidan gaba daya ma'ana gidan ya hada kan yan cikin shi da manya da yara ya rushe kowa da daga aji gidan arami arabu a ya shayi kowa ya shayi mata ya shayi miji ya shayi yara ya ce kenan alladhi ce ya ce a bar gidan ya hada kan wa'inda alladhi la zamba lahum wala bu wala yadan wala hila wanda ba lakin sa bane ba ba su da wani hannu ba su da wata dabara ma'ana yara abin ya shahe su fa mu'assasatul usra azizatun ala islam ya ce saboda magana cewa da muke yara suna da matsayi suna da ina ga wani ina ga mataka misalin wannan wani aboki na balarabe ne yake ban labarin a can abin da ya wakana ne a kasar su wani abokin shi da mata da matar shi suka samu sabani an jima tare iyan su har a jami'a kasan zuciya kurin ran nan rai ba abu da ya hau kurin sai yanke ta kurin ma'ana sai suke ta ita ta zamna ta zama inda ana sai yaransu da wayansu sai suka ce baba muna da zama a yau sun gama ka yara aka ce ana zama zaman fami a cikin gida aka zo aka zamana ga uwa ga uba ga yaransu suka ce da allah tambayi da muke gare ku da shi uban da shi uwan mu ɗiyanku ba mu da wasu haƙƙi a kanku bin mu cikin tsarin rayuwarku kowace ya kan na haƙƙi kuma lalle an san da uba iya neman kullum gyara abin sha ɗan shi suka amince haka nan ita to da Allah wani abin da ya wakana in kuna tunanin muna da haƙƙi ya za a yi kurin abin haka nan kurin ya lalace mu ta shawa da wani abin matsala kuma muna ta shawa muna da wani abu a ciki in kuna tunanin kenan nan menene su zaka uwayen kakkumanci da mu cikin matsalar ku lalle akwai matsala amma kakkumanci da mu muna cikin rayuwar ku haka ne yanzu taba'an haka ne wani lokacin zuciya ce take zama kurum ya tare ko matar ta manta da yaunin da ke tsakaninta za ta iya wuta ta tana wani haƙƙin ta ita ɗaya ya ta manta da ɗiyan za ta bari mushkin ɗiyanta ya ta kawo wani bawar za ka a duka ma abin ya lalace haka wani lokacin ɓangaren namiji zai manta da irin yaunin da yake gani na magana matsala in ya hudda ta ya za a yi zama da ɗiyan wani abu kuma tabbas akwai matsala to kenan shi kullum na mutum ke da tunawa da su suna cikin wanda suke ka kuma kana tuna matsalar su kai ma to amma duk wannan ana hana abin wai inda hanyar gyara ne akwai inda abin duk da komai akwai inda za a kai matakin da dole abin bai yi zai zama to kenan abin kudin ya kai gaya ne amma lalle ka amince da waɗannan wanda ba su zini ba su da haƙƙi ba su da kuma ta dabara an abin ya lalace wannan tabbas duk wanda ya san zama da ɗiya da uwa ba tasa ba ko ya zama na gidan uwakinta ko ya kori wata ɗiya da matar shi ko ta matsala duk wannan ko ta matsala ko duk inda ake gida kai haka nan duk wanda ya san zaman iyalai matar shi da yake zama ta ɗiyan ba ɗiyanta bane ba ya san akwai matsala wannan ko shi wanda ya zama na ƙarƙashin wata mace ba uwar shi ba akwai abin da shi ma boye boye ma ubai sani eh dai shi ya sani yaron kurin baiwa ha abu da ka sani abin da ke ciki wani yaron baiwa ka san abin da ke mishi a hili ga ita tana masu yin shi amma a ƙasa irin bala'in da yake sha ba sani ba aka sanar da yawa matsala ce yawan da ya cikin desanta sai ya ce kenan fa mu'assasatul usra azizatun alal islam so sai ta mana gidan wannan na iyalai gidan iyalai iya da matsayi iya da matsayi a musulunci bi qadar khuturatiha fi bina al-mujtami kamar yadda hadarin fami yake ila da ce ne ke da haɗari cikin al'umma haka musulunci ya kula da shi kwarai wa fi imdadihi bil labinat al jadida al lazimat lin numuhi wa ruqihi imtidadihi saboda iya kula wajen bada wajen a mai tubali a mai sabon tubali in ya lalace a yi kokarin mai sabon tubali wanda yake lazim wanda zai kawo numuhi zai samu ci gaba wa ruqihi da daukaka wa imtidadihi da ya kara ma'ana bunƙasa ka yana makinan kullum abin zai gyara gida ba a abin zai lalace ya ce innahu a wannan hali shi mana islam kwace mamanhajin islami tsarin musulunci yalja'u ila hadil wasilar al'akhira shi yasa bayan dukkan wancan matakayan ba san biyan bukata ba sai ya koma wata hanya ta ƙarshe matakin ƙarshe inda khawfi shiqaq a lokacin tsoron wannan rabuwa ko rabuwa ba فيبادر قبل وقوع الشقاق فعلا ببعث الحكم من اهلها تردي shi yasa ake gaugawa kayan arabin a aikace sai tsarin ya tsara biba'ath hakam a aika wani mai hukunci min aliha tardihi daga cikin iyalanta wanda ita ta yarda da shi wane ya je mu wakilci wanda ta yarda da shi bai kenan ya cutar da ita ka akwai cikin fahimi an ce wani wanda bai sona akwai wani cikin fahimi ya sa wani bai da ba dama wani bai sona ko kaza kaza bai sa arawan wani ko dama ta hango da aka kasa ana samun arme sai ga a cikin gida wani bai sa araman iya daman soki araba su daman araman bai mishi ba to an kashe su kaga baiwa kenan wanda ta yarda da shi wa hakama min ahli yartadi haka wanda daga cikin iyalan mijin wani shi ma ya yarda da wannan baiwa cuce shi ko a game da shi a cuce shi yajtami'ani fi hudu wa'annan yan wakilai masu hukunci guda biyu za su haɗu fi hudu in cikin nutsuwa ba'idai na anil infi'ilatin nafsiya za su bar dukkan wani abu wanda rai ke sawa na hawa na hushi disa a ji a gini warasu da shuhuriya da abin da dama iya dama ko na ba a ranka ko da ya maka ko rashin hausa duna mu da ke cikin zuciyarka wanda yake fuskanta wani ma'auratan ka aji a gehe wal munafisat al ma'ishiya haka duk wani abu na rayuwa iya musai mace na rayuwa iya yawa daman ka san tsakanin shi da ita daman shi yawa talaka ne ya mi ilwoku kuna ga dai ci duke ta ne wani abu daban wanda na rayuwa da zai kawo ɗaya iya neman ma'ana gushe ma ɗaya ko shi haɗo su duk abin da zai kawo na marayuwa duk aji shi na yau da kullum allati kaddarat safawatul ilaqata bainan zawjaini da abin da zai kawo gurbatal kyakkyawar alaqar ma'aurata taliqain min hadhihi almu'athirat allati tufsidu jawla haya wanda wannan abin sun taso kenan ku tashi daga wa'annan tasire tasirai kenan kadda su masu sulhun su taso daga wa'annan tasire tasirai abin da ke tasiri na rayuwa na jawul haya na yanayin rayuwa na matsayinta ko matsayin shekara daban wanda ke ranka kakku shiga kakku taso bukatar ku ko zaba wani wurin da duk wani abu da yake da tasiri na rayuwa ne da kullum wanda zai kawo maka wani matsala wajen gyara wani abu kenan da abin da yake azjawul hayatu wato an kadar umur da abin da zai kawo abin ya kamari mana ya kulle ya kasa ruwa wa tabdu kuma da abin da zai kawo na ya kawo fasil yasa liqurbiha min nafsi zawjain saboda kusantar ai saboda dannawa ne wani dan wana ne ko ta danarwa ta ce ka a ajiyar a gehe ka yi abin tsakanin don neman gyara kuran kaka yi dan naka ne ya ce to duk abin da zai kawo wannan kabiratun tugaddi kun a wani tabi'a ta hura fi hatima kenan wa'annan ababe na sawantar tasirin da zai zo da dalilin alaka ka da shi ko wani abu rayuwa daban zai zo wani abu ne mai girma wanda zai rihe dukkan wani abu na ɗabi'a kyakkyawa wadda za ta gyara wancan rayuwar ma'auratan guda biyu kabar shage harisai ne ala sun atas kusuratai ne ya zama to su wanda za a yakan suna kwaɗan duk abin da zai kawo suna ko matsayin wa'annan mai kimar wannan gidan guda biyu ma na usarakin guda biyu kowa iya neman abin da zai zamanto wani abu ne na matsayinta a sami kyakkyawan yabo gare ta ka aje wani mugun abu daga kowace fami kowa iya fatar haka iya fatar ka a samu wani mummunan abu wanda za a dangana ma usarakin namiji ko bangaren ki usarakin mace kowa mai kenan mai neman kare bangaren ne da wani munhuwa mushrikai ne allah ta fara a sigar ya zamanto suna tausaya ma wannan ƙananan yara bari aini minan rakabati fi galabati adima al akhar kuma kowa ya kubuta daga neman asuna ke nawa a ce shike da gaskiya na ci nasara a a kai kuma kowa zaman to mai neman gyara ne kakai da neman kurin naka ne shine mai gaskiya shi ci nasara kun a yace kama qad yakunu al hal ma az zawjaini fi hadhihi dhuruf kamar yadda halin da ya ka asma watan biyu wannan halin ne ya kai su neman kowa ya san cin nasara kan ɗaya ya kai sage mata kin ga wannan to ku masu gyara ka ku zama to kamar su ma auratan raghibain fi khairil zawjaini su masu gyaran su zama to suna kwadan alkhairin ma'auratan guda biyu wa ta falihima suna neman alkhairi ga diyan yaran wa'annan ma'aurata guda biyu wa mu'assasatihima al muhaddath bil inhiyar bid dimar kai suna neman alkhairi ga wannan sosetakin wannan gida wanda yake al muhaddada biddimar wanda yake fuskantar barazanar rushewa wa fil wakati zatihi a lokaci guda kuma mu'tamana ne ala asrarin zauje ne kuma zamanto wannan mutanen masu gyara za su zamanto aminai wajen asirin ma'auratan guda biyu kada dan a ce naka ne ka ɗauko asirin ita wacan mata ka kashe waje kai don taka ce ka ɗauko na wani a kowa ya ƙoƙarin kare zamanto mai amana an zo an zauna ka kare asirin waɗannan ma'auta guda biyu kaka tona asirin kowa kai misali li'annahu ma min halima domin wannan ma'auta guda biyu cikin dukkan ku ne dan an ya gama la khawfa min tashhirihi ma bi hadhihi al-asara kenan ba wani ma'ana ma'ana idan lamu talata lamu ta shirba kenan ka mana kai ma zaman to kenan zaman to mai tsoron daga abin da yake na sirrin su kenan ba dan kurin mace idan lamu talata lamu ta shirba domin me kace ba a buƙatar ba a buƙatar me nake ce ka aji tsoron ka riga daga asirin abin ya bayyana kowa shahara ai ga labarin jinsu wani ka a samu haka ka a tsoron haka daga wajenka yace idan la maslaha ta lahu ma domin ba wata maslaha ta ma'auratan guda biyu fita sharbi ma cikin bayyanar da asirin su kowa sani a bayyana cikin gida shi sama aka ce ka aje gidan alƙali ka aje waje ayi a cikin gida bal maslahatuhuma fi dafaniha wa hudaratiha maslahar wannan ma'aurata guda biyu asirin su abin ne shi a me mudara a me yanda za a yi dabarar da za a yi a gyara abin kai ku ta waje ba bukatar daga shi waje ya kai waje ya ce dalilin haka ya shi tamiul hakamani da muhawalatul islah don haka su waɗannan masu hukunci guda biyu ya sa haɗu don neman sulhu fa in kana fi nafsu zawjaini ragabatan haqiqiyya fi islah in har akwai a su ran su ma'auratan guda biyu in har akwai kwaɗai na haƙiƙa na gyaran wa kana al-ghadab faqat huwa alladhi yahjibu hadhihi ragaba daman kurin hushin zuciya ne ya kasa sa ta samu haɗin kai su gane juna kowa ya hau ne inda suna son juna akwai niyyar a gyara abin da ya karinka akwai kwaɗan neman gyaran ku shi ne ya hana mu a gyara to fa innahu bi musa'adatar ragabat qawiyya fi nafs al-hakamaini kaga yace a lokaci guda bayan su ma'auratan suna kwaɗan gyara kuma wannan gyaran nasu kudin nasu su wa'annan masu hukumci he su taimaka ma he su taimaka ma kudin ma'aurata su masu kenan suna kudin cimma gurin wa'annan ma'aurata guda biyu akan gyaran zamantakewa shi ce fa'innahu bi musa'adatul rakabatul qawiyya kin sa kamar ne kina cikin taimakawa a samu a samu kware kwadai na hakika cikin su mazakatan masu gyaran a wannan hali yuqaddiru Allahu salah bainahuma wa tawfiq Allah zai kaddara samun gyara da samun katarin hadin kan waɗannan ma'aurata guda biyu da Allah ta in yurida islah yuwaffiqu Allahu bainahuma in suna nihin sulhun Allah zai hada tsakaninsu fahuma yurida islah su kuma gashi a hakika suna neman gyaran shi kuna shi kuma hakan Allah ne wallahi yastajibu lahumma wa yufiq Allah zai amsa musu gurinsu ya cika musu gurinsu ya musu katari inna Allah kana aliman khabira Allah masani ne kuma gwani ne kan komai wannan duka bayanai dole hira ce bayani ne kan abin da ba yanzu zamu shiga nasoshi na kan masala sai yake cewa yanzu bayan wannan sai yake cewa lima tuharrimu ma halallahu lak nan yin so ga maka a fakaice rigimar rigima ta aure ba gidanka ta fara ba nasin qur'ani Allah kawo sura suta talaq suta tahrim sura saki sura haramtawa aka fara da manzon da Allah ya aiko sada salama nan masala ce kamar a ce rarauka ko zargi daga Allah subhanahu wata'ala yawawa yawa annabin da ya aiko sada salama abu ya kamari na rikicin cikin gida hatta kai annabin Allah salama ya haramta abin da yake na halaka na matashi nan dalilai wata ruwaya a kawo masalar zainab da in ta zo gidan annaba sunna shi yana yawo tsakanin matan shi kowace iya zuwa ya ga lahiyarta kuma sai ya dire a gidan wadda kwananta yake kan makaranta cikin kyakkyawan mu'amala da yake da matan shi yana zuwa duka zagaya gidajen gaba daya balle mace mahiyar ma da al'asar ake haka kuma karshe inda yake ma wata ran ana zawa kuma sai a haɗe a gidan wadda yake kwananta ne kuma a yi hira ta fami ta cin gida to kenan a cikin zagaye da yake yi sai suka lura yana jimawa a gidan zainab kasan mata wani ɗabi'a mata ce kenan kishi sai suka haɗa kai a wata ruwaya duk ta tabbata illa dalilin sababin sai da hafsa da aisha su gama kai da cewa abinda za a yanzu in ya zo sun lura kasan mata akwai masu dabara a ta mata masu dabara ita yana annabi ya zo gidanta tana dan shi zumuwa haka ya san zumuwa duk annabi ya san kayan zaki tana shi zumuwa ta bashi sha yake dan juma ke dan juma da yake shi zumuwa ne ke a gidanta kenan sai suka hada kai in ya zo ya annabi su a ce ana jin wani a cikin anwari bai san annabi san wari kwata kwata bai san wari sun san bai san abin wari kwata kwata sai suka ce in ya zo gidanki ke ce na ji kana wani wari in ya zo neman ce na ji da ya shigo gidanta haka ka ce kaya kana jiran kana wani wari ba mace ni ba mun ba zuwa bane sha na san gidan sha da wannan gidan kullun gidan zainab sai nan ne ya sha na abu da gidan zainab an ba ci abin da zainab to me zai sha a ce wari ta ce ta ce wani wari da shinka da ya je gidan ita ma aisha nafsul kalam kina da gidan kina da a wata kina abin da kike kina gidan zainab akwai matsala kenan to to duka ma ya haramta duka ma ya haramta zumu duka ma ya haramta duka baya ya haramta zumu gaba daya wannan abin muna ka asbabu kin sabka aye wannan abin tabbas ya inganta ya tabbata abin da yake magana wannan din sabka aye ta biyu cewa ta ce ta yi zama malama ta zama da ayar da kuma da manwa da da abin zai sa mata su yi wani kullum mariya ita sadaka ce uwa ibrahim ba ta matsayin mace a cikin mata kiran bata da kwana nata na musamman tunda sadaka ce hafsa ta tayi unguwa annabi ya kira mariya a gidan hafsa to da ta dawo daga unguwa sai ta lura wani abu ya wakana a kan gadanta ta hafsa wani abin ya bata mata rai ta kama an mata wani wulakanci ma a ɗaki na kaza kaza kaza ta wani abun ta tare annabi hankali ka haka annabi dan ya kwanta mata da hankali ya ce ba mamari ya wuce ba da gayon na haramta ta ba shi kenan ba na haramta ta shi kenan wuta ta kwanta wani abin yawon kana ya tabbata duk akwai ruwa ta magana da hafsa ce suke kaza kaza amma wannan biyun sun zama abu ta yi wannan masa'alar in muka diba masa'alar da inda Allah ya magana a kai tsananta abin kan magana makircin mata Allah ce in suka zama to suka haɗin kai Allah da Allah da mala'iku da mala'iku sai sai abubuwan da Allah ya magana kan abin kwallon maka abin yayi zama da alaka da maganar mace ba kan zumuwa ba yayi alaka da maganar haramta mace ce kenan wannan abin da suka cewtarwa bukhari ya kawo musulmi ya kawo umar bin khattab asali yadda kasan hidima mutane ba mala'iku bane ba suna kasuwa ana neman abinci ana mu'amala ana san kuma addini ana san karatu addini suna baki baki shi da wani yau sai yazo wajen anan dan yazo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam anan abin da samu na ilimi umar iya ta misali iya harkokin shi na duniya shi iya harkokin shi yau sai wani yazo in yazo abin da ya dauka sabo in sai ba umar labari gobe umar sai zo shi ma haka suke baki da baki kama kama haka suke kama kama kowa da yau kaje yanzu muna baki baki ran nan wannan ba kamacin umar ya zo madina ya zo nan da aka wunda shi da ya koma ya ce ma umar ai ba lahiya ba tashin hankali to lokacin ana jita jita za a kawo madina hari ko gasan za su kawo madina hari ya ce ka yau akwai musiba akwai matsala a ƙasar madina ya ce umar ji lahiya me aka yi halagasan sun zo ce ka abin ya wannan yau me aka yi annabi ya ce ai annabi an ce annabi an ce jita jita an ce annabi ya saki matan shi ya ce ya saki matan shi ai kuwa hafsa ta gama ta hallaka ta cika kuɗi shi hafsa ta hallaka umar ya zo masallaci ya zo kuma sahabbai sun gum wasu na kuka wasu sahabbai suna kuka a masallaci hankali ya tashi ko annabi gida annabi gida ya rikice suna kuka wasu sahabbai umar shi gida ya sallama akwai wani bakin bawa annabi da ya suto ya cakace ba annabi ina umar a kofa annabi ya tara ka haka da ya shigo ya ce rasulullah ga umar a kofa annabi ce koyi mukano sai wuto ya ce na gaya mashi mece ce labi ce min koyi ba ya kuma umar ya koma masallaci an jima ta kai ya sake komowa ya ce kawai annabi na mace umar a kofa ya neman uzini ya shiga ce rasu da umar a kowa annabi kyale shi ba magana yi dawo umar koma a na uku dai umar ya kasa wacce aljima ya sake dawa ka ce mai umar a kowa annabi kyale har ya juyo ce yaka ce mai shigo da umar ya shigo wannan ruwa bukada kai musu lakata umar da ya shigo ya sa akwai matsala kasar ana kwakwa akwai da warar shi annabi kun bai magana ba magana komi sai da kuna da ciyar rasulullahi ai kaga lokacin muna muna muna muna muna makka matan mu suke tsoron mu muke mulkin matan mu muke kazakin matan mu da muka zo madina mutanen madina mata suke iko maza mata suke fari a madina su suke fari a ji a ɗabi'un madina sai ma mai matan mu mu ma matan mu sai suka shiga halin mutanen matan madina a inda ka gani ni da matata wance saboda na kama ta na annabi yawa dariya annabi sai annabi ya rubutun dariya kenan shi ma matsalar ce ta matan ce a nan dai a takaice abin da ya ce sun da kaske matanka ya ce a ban suke su ba amma dai ga matsala ga abin da ya wakana an umar da ke ce a lokacin shi da ɗaki annabi ya taraka ta yi ɗaka ya kalli ɗakin daga nan wata yasa talka tsoho talka nan wani tabarma a nan makan tabarma har ma tabarma ta mace birdi an yaci umar ya amu tausaye kama shi ɗage annabin kenan kun ilma da ma ɗan kwanan shi na arwalla ɗan kwanan arwalla yana abin ruwan shi da ya tabarma shi tarin ma ba shi huda har ta mace birdi a nan umar ya mashi ta ɗan kuka na tausaya nan kuma ya ce a fi shakki ya bin hatta ibn kana tun shakka ne me abun kuka kana shakka ne dan ce rasulullahi yanzu Allah ya lota ma kisra da kaisar suna cikin daula irin wannan rasulullahi matsayin ka cikin hadin rasulullahi yace abi shakki anta ibn khattab kana shakka ne ibn khattab ta ulaika qaumun usatun tayyibatun fi hadhihi dunya ce wannan mutane ne kana kisra da kaisara wannan wasu mutane ne wanda Allah ya gagota musu cin nasu a duniya me sai ka da musu ma kan me matsala ka rayuwa ce a takaice mai magana dai kaga wannan ayat gidan ne ya rikice to kan wannan mas'ala ce ta magana haramta mata sai ya kama ka misali anan ya kama aya a takaice kun lima tuharimu ahlallahu lak da wake ana magana da annabi sallallahu alaihi wasallam yace an Anas radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kanat lahu amatun yatawba kashi ma anan wannan magana ce ya karawa a cikin bi da kawo ta magana dalilin haramta wannan baiwa ce kenan ba ta zamuwa bace ba zai sabkar ayar shi ma anan abin da kenan yaran jazz shi yace an sul bin malik yawa labari an sai dan cin gida ne dan cin gida ne an sul malik an sul malik ya cewa manzana sallallahu alaihi wasallama kanat lahu amatun yatawwa iya da wata baiwa da yake takinta bishin mariya mariya falam tazal bi aisha wa hafsa hatta ja'alaha ala nafsi harama aisha da hafsa kullu da makirci na mata ayi wannan ayi wannan ne dan hadda annabi yime da wannan mata haram yace haramta ta fa anzalallahu hadhihi al-aya Allah ya sabkar da wannan aya ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaki man ta'za azwajin ka gani yace ya kai wannan annabin dan me kake haramta abinda Allah ya halitta maka tabtagi marzata azwajin kana neman yardan matanka kin dan su kwanta da hankali dan kwanci fitina da mata ka hal ka hal haramta abinda Allah ya halitta maka nan ka kenan akwai zargi da aka mishi na asalin magana da aka ce haramta mace ya kare zuwa ƙarshen aya a nan a mijin bayan dai wa an ibn abbas radiyallahu anhu ma qala idza harrama ar-rajulu mar'atahu fa hiya min yukaffiruha mulla ibn abbas ke cewa idan mutum ya haramta matar shi wannan rantsuwa ce zai kafara ta rantsuwa kenan ba ta zama haram yawan wannan masala ta haramta mace akan sami ta kwarai a nan malamai sukan kai da kawowa wajen masa'alar wannan bilin nan wajen a shari'anci suna cewa kudin wannan kamar zaman saki uku ne suna ɗokan haramta mace akan saki uku ne sai ta armi abin da ya shahara a nan ke duk da hatta da imam kurtubi cikin jami'in hakam na shi na tasirin shi dai ya kawo da matsaloli hida kawo yin magana goma sha wani abu duk da cikin maganin masu ƙarfi shi masu ɗaukan kasan cewa wai saki uku ne ya ta alamin sai babu nasi zahiri ta fata kanka abinda yake nasi zahiri na ibn abbas an samu abubakar don akwai masu masu ganin cewa kwata-kwata ma don ka ce mata ta haramu ne ba wani abu ba wata kafara ba da kun kai lahi ma na haramta alak suna ka cewa yanda baka iya cewa hura haramu ce da zai ta hura haramu ce ta maru haramu gare ka ka ce daga yau shinkafa haramu ce gare ta ta mutu haramu gare ka wake halittawa wake haramtawa Allah kai baka haramta kanka haƙƙin haramtawa halitta haƙƙin Allah ne kuma zan da Allah ya ku ke wani da ra'ayi baka iya haramta bai haramta kuma baka iya halitta halitta haramta halitta kenan haramtawa halitta haramta hakkin Allah ne ba naka bane ba kidan mutum bai ce kaza haramu ne kuma zaman haramu haka suka tsaya kan haka na ga da cikin masanin fahimta akwai Abubakar Siddiq akwai Umar ibn Khattab ce ba wani ganin kafara to amma abin da yake da yawa ruwaya da yawa ta Ibn Abbas za a yi kafara ta rantsuwa kenan da muka yi wannan maganar guda biyu da maganar kafara da maganar ba kafara shi me suke cewa kamar Ibn Hazm iya kan masakan cewa iya da cikin masakan cewa babu wani kafara me yasa aka kawo magana ibn abbas magana rantsuwa da annabi ko da Allah ya kawo magana Allah karfa da kun ta imanukum Allah kawo magana Allah ya farta muku warware rantsuwa ko aka magana kafara ko kenan annabi ya kafara dalilin annabi ya rantsuwa shine dalilin ma kafara annabi ya rantsuwa dan ya rantsuwa kan ya haramta ta shi yasa kenan kafara ta biyo baya kafara rantsuwa ce ba ta haramtawa ba amma haramtawa hakkin Allah ya baka haramta abin zama haramu kuma laifi ne amma rantsuwa da manzan Allah sa shi sa aka magana magana ta kafara ala kulli hal muluci karshen magana ka wuce ka cikin zagin go me nan ka saraka ololuwar abu da ka san matarka an haka yi kabbace kai iya kana kun kai kafara ta rantsuwa kafara rantsuwa shine ana abin guda hudu duk an sai dai biyu ana magana kai yanzu bai zai zama dadi akwai magana ce da miskini goma ko musu kaya ko ka yantar da bawa in zai na bawan ki daga samu haka wa miskini goma kaya ka akwai matsala kwamfale goma ko wala kaga dai ba su tuya sauki ka ce da su ko ce da miskini goma wani ya sauki a yanzu in babu dama azumin kwana uku shi na kafara kuma yin wani lamarin kafara shi an yi son ka yi cesuwakin a nan ba bukatar azumi azumi sai in babu ne eh kalamtar jiru ne an ba a samu bane ba ku samu sata ayyamu an ba a samu kenan ba maganar bawa maganar kaza kuna an san yan tadda bawa babu shi musu kaya cesuwa an babu wa'annan a wani taimakon jama'a to kwan a ce a na aka komo matakin azumi karkashin wannan aka ce kenan mutumin da yake iya cesuwa ba bukatar azumi da Allah ka sharɗin cahi in babu ne ke matuƙa akwai damar cesuwa ka hudda kuɗi ka yi ka yi ka fara nan shi ake ba buƙata ka yi azumi a nan Allah nan so ki ka ces kenan wannan ke wanda yawa mata shirin wannan habin ya ce haramu ce gare ni kurin iya ka kwalolo saɓani kurin ya yi ka fara rantsuwa in ma ya ce da miskini goma fula goma mace a zama guda abincin zama guda ko kira su ci goma su kushe su bari ko kamar fala goma dai a ci abincin da mutum goma zai ci shine kafara ta bangaren cesuwa in babu sai kai azumin kwana uku shine kambacin kenan ka kafara mataka shi kenan ka cigaba zama mataka wannan shine abin da ya shahi bangaren kenan haramtawa wannan maganganu na matan malamai ka kusa ta hira kan masalolin su ta ka bayanai budon duk bayanan hira ne kuma na yan wayoyin bayanin an mamaki suna magana maliki a sauransu ka ɗauko tafsirin mamu kurtubi sai kuwa sun dace gudu ya cikin mai malaman malikawa ba suka yada malikiya suka malikiya aiki ba na baki ba kuma manganin da ya kare wani manganin kuma da ya rinjaz da ya karfa irin wani manganin da cikin magana wani sha takwas ne kawo wa'annan su yi ba kima da matsayi na maganar na maganar ya kawo magana ibn abbas ta magana kafara kin ta magana kan wannan abin da muka ambata na magana kafara ta kace mutum ya koma ta gari haka ibn kasir kalkon tafsirin da gani kan wannan sura ta sura tahrim duk kalkon tafsirin da kalkon sura tahrim zai baka bayan dalla dalla ga abin da ya wakana manzo Allah da yayi ga abin da yayi shine a Abdullahi bin Abbas yace idza harrama rajulu mar'atahu idan namiji ya haramta matar shi yace fahiya yaminun yukaffiruha ita kenan matsayin rantsuwa ce da zai kafara sun maƙal laƙad kana lakum fi rasulullah uswatun hasana abun koyin kyakkyawa shine manzon Allah shi abun koyin ya manzon Allah da yayi ga abin da ya kafara yi kaji magana Abdullah bin Abbas wani ce ce bin Abbas na suke mana haramta mata ce kayya kake kayya kake ce mata ba ta haramta kayya ka kaje kun ga kafara kenan kayya kake baka baka iya haramta halak ta kai ta kazafta ta kai ya kake sai ya ce faman ƙala da zaujatihi an ti alayya haram fa alayya ka fara yamin nan ka shi ma kan magana da yake nan wanda ya ce wa matar shi ke haram kin haramta gare ni ke haramu ce a kaina fa alayya ka fara yamin zai kafara ta rantsuwa وهي المذكورة في قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما قتم الأيمان ألا بيكا ماكو درانس وتلغو amma iyaka maku walakin ya kai zukun bima qatum aman iyaka maku da abinda ku kudurta na niyyar rantsuwa nan haka wani aya irin rantsuwa kurin cikin hira iya wallahi wani kan la ilaha illa wallahi iya kana ciwon kai lahi ne wallahi an saka za Allah mutum hira kurum lahi ne wallahi eh kai kuma ka lahi kenan wannan irin wannan rantsuwa ta cikin hira ba ne rantsuwa kai ba ko wallahi kama kaza kana kamar yaro wallahi da bijiga kai kuma iya ba ne kun ga hauri haka da kamar yaro tsoro ana haka na kun cikin hira to wallahi na bijiga kace mai yaro wallahi na bijiga don baka cewa wannan rantsuwa yanka fara a kullum sabo ne ba ne ba tsaya ba kun riya zai rantsi rantsuwa da ake ɗauka rantsuwa tsayawa kai da niyyar za ka yi rantsuwa ka ake kaza ba rantsuwa mai hutu ba kun furta bakurin kun sabo da rantsuwa wannan bai cikin rantsuwa iya cikin lagos da min kenan don kurin hutu da rantsuwa ka hutu da rantsuwa ba tare da kare rantsuwa kun ta hutu maka kurin haka nan cikin sabo ko cikin ɓaci ne kawai ka yi ta ba kiranta rantsuwa mun akada tana cikin yamin lagos da min kenan wani ba ba ɗaukar da rantsuwa rantsuwa ta ba kai na kun sabo ne i wallahi la ilaha wallahi su wace da akwai su da akwai hadisin Aisha wanda take ga wannan bayanin i wallahi la ilaha i wallahi nam wallahi ko i wallahi wannan rantsuwa ta cikin hira bata cikin rantsuwa wanda Allah ji kama ita rantsuwa daga kudurta kai niyyar rantsuwa ce kai shine za a ce wannan rantsuwa ko ta ba rantsuwa ɗan uwa akwai rantsuwa ta ƙarya ce abin ba a yi ba kuma ta wallahi haka aka yi wallahi na kaza to wannan tana cikin yaminul gamus wata ke da halakar da mutum iyaka ta wuce kafara kai kai tuko ya tuba kurin sai tuba kurin ka tuba ga Allah kurin ba ta dake ma kafara rantsuwa da na rantsi da Allah banda kaza sai kai na rantsi da Allah he na kaza ya baka yi ba ita ce ake ma kafara amma rantsuwa ta ba a yi ba ka ce an yi karan tsayin ta kayyata makarici to ta wuce tuba wuce ka fara sai kurin da gaugawa ka tuba ga Allah ko ka mutu Allah dirimi ka wuta ita ce kurin tabbata bukatar ita kurin sai tuba kurin kai tsaye ba magana kafara ba ta bukata kafara amma wallahi kurin wa'anan wani zai ce an yi na rigada rantsi ruwa ta tabbata mun ya ban labarin cewa mutum ya tsaya ya doge akan rantsuwa ya ki wani aikin alkhairi ya yi mai zinihi da taka wannan rantsuwa a nasu misali dan uwanka ne ka ce na rantsa bar ƙasa gidan wani bana ƙara kai wani ziyara ko ka kana taimaka mishi wallahi bar ƙara taimaka mu wani ka rantsuwa ce kai ka ce abu ka ce ba to wannan gaskiya kai tsoron Allah wannan ayo ana ga rantsi to wannan shi lahin ka cewa kai baka ka fara ka tsaya ka ka ka rantsi wanda ka ka bashi kai ka fara shi Allah yake bukata anan anan ka taka rantsuwa ke so amma kai ka fara laihi ne ka ce ai tunda na rantsi an kare wannan Allah ya ce ka kasa Allah ya zama togatiya wajen aka aiki alheri ka ce na rantsa ga Allah lahi ne na ka yi ka fara kaji na rantsa Allah hina bigi wani abin na ce za ka yi to kaka bigi shi ka ce ina ga na rantsa hina bigi shi a a yiwuwan ka bigi ta ɓanna ce ka yi ka fara kaka bigi shi kenan Allah ce wannan kenan Allah bai kama ku a lagau lemi to yanzu me ya matsayin zuwa ya ce fa kafaratuhu إطعام عشرة مساكين من عشرة ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام كو وذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم يا الله يأتي كنا كفارة ترنسوا فكفارته كفارة رنسوا لكي إطعام عشرة مساكين كتير دا مسكين يقوم عشرة مساكين با من عشرة ما تطعمون أوسط من أوسط a cikin abin da kuke ci abincin da kuke ci tsaka tsakiya ba kuskusu ba kuma ba garin rogo ba ma'ana ko ba ta kama da kuskusu ko garin rogo dawa kai shinkafa ko dawa a cikin dai tsaka tsakiya kakka ba da ƙududuwa ba ta ƙududuwa kuma kamar ƙarshe kina an ɗora maka ba da tsaka tsakiyar abin da kuke ci da iyalanku na su tabbatu imuna ahalikum tsaka tsakiyar abin da kuke ci da iyalanku da abin da ka saka ci a gidanka to yake ƙoran ba da tsaka tsakiyar shi ba ɗora maka ba ƙodo ruwa mun kaba da ƙasa don kawar garin rogo kuma ce kawar kuskus ba kenan Allah ta kawar tsaka tsaki abin da kuke ci auki sotun ko su mutum goma kuma su kaya an ce akalla kamar jallabiya in za ta rijiya al'aurar shi kai jallabiya guda ta yi ma ba wando ba jallabiya ta yi jallabiya gasar jallabiya goma ko an zayi daga ɗaya ma ya ta ce da miskini goma zan gaje wajen wajen wajen mai tuwo mai tuwo tuwo gaje kaga fala da biya a ce sai kun jallabiya bali ba jallabiya goma doguwa ka kai ko a cikin ko a cikin guguma ma ne kudin da yawa ne yace kenan auta hadu kabatan ko yan tadda baiwa yan tadda bawa kenan to yace fa mallam yaji kaga wani ukun da ya jero eh ce da miskini goma ko musu kaya ko yan tadda bawa yace fa mallam yaji kenan wanda bai samu wa'annan ukun abinda aka jero ba fasiyamun salasta ayyam ya azumin kwana uku ya ce zalik kafartu aimanukum idan halaftum wannan ita ce kafara ta rantsuwa idan kuka yi rantsuwa to ga kafara ta rantsuwa din da ka rantse baka kaza ka kasa jimiri to ka yi kafarar ka yi shi wani zo tambaye ne kasa malam wala ni na rantsuwa ban shan taba ko abin lai ishe ni ya zan yi to za a nace mai kafara na ce ya haƙuri kaka sha kurin ni ba ba ba ta huta ba mu huta kaka sha to kaga ce mutum kafara sha taba za ka yi kata ba kalar ba to kaga ɓanna ce za yi amma inda alheri ce ka kai kafara ya ka aka ta abinka wannan shine kenan masa'alar maganar in har Allah sa kenan wani ya riga ya haramta mata to ga fatawa da za a bai shi wannan wanda ya ce mishi bata masu cewa shi kenan abada kai wai ta arme ba haka wani ba kuma wannan abu ne wai ba magana ba arme ba saki uku ɗaya ma babu sakin ɗaya ma bai tabbata ba bala ya ce ba na saki uku ne akwai ɗaya ne ya da saki ya biyu saki ɗaya ma ba a cikin lissafi kurin kai wata ka tobara kurin kai laifi ka haramta halak ba ta haramta kurin kai ka fara shi ka zama lahiya na mun ɗauki ƙololuwar tafsirin abdullahi bin abbas da mun ga sauran sahabbai ma suna ga cewa ma in ba rantsuwa me ba abin ka fara wannan rantsuwa ta kai kai kuma ka rantsuwa ko to dai an shagwa hutama wani ga shuba ta tunda ba sa da kai ba da shi fatawar yin kafara kan taran tsuwa shi ke mataka ta komo kudin shi kina cigaba da zama babu lissan saki ko daya ko daya babu lissan saki wannan shine kenan eh muna cikin wannan bayanai dai na maganar na mushkila ta zaman gida mun ji dai ta kuma aka mana ta babban gida ma ta wakana a gidan na wata dama dai zaman to mana kenan darasi na rayuwa shi ma dai abin kenan ya wakana a gidan shi kuma kai na zo a gidanka idan kai mamaki ka ce ko tana karatu ta zama makaranta ko tana a iya izo kana kowane ne illa kurin abu hanyar da aka hudi ta gyara ko ita kamata mu bi shi ne kurin babu mu hanyar da aka tsara aka kaya mana ta gyara ita kamata mu bi don samun kenan kubuta daga samun kyakkyawar rayuwa ta zamantakewa na yanzu bayan wannan bayanin ya kama ganin al'ila ila ita da lokaci bai mu dama iya cikin bayanai insha Allah zamu zo wanda shi kuma rantsuwa ce mutum zai yi wanda cewa na rantsi da Allah ban ƙara kunci da ke to su da a jahiliya idan aka yi haka shikenan he barta ya tabbata armi matar shi ce shi kuma mai kunci da ta to yanzu kenan haka za ta zama na kurin ha abada zaman duniya ta gama yau kurin to musulunci sai kawo mahuta ka abu insha Allah ya cikin darasinmu na gaba wanda za mu ji me hukuncin ilahi bi iznillah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته